بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a yinin takwas ga watan daya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roƙo mu samu dace a duniya da lahira zan tsarkin sunayensa a satin da ya gabata wa mata sha'una illa ayi sha Allahu rabbul alamin mun so mu dan yi magana akan ashura da tasuwa to sai dai abin da ya faranta mu da shi ne kusan huduban da malam Umar Shehu Allah ya kare tsare mana shi yayi kusan akan shaharul lahil muharram ne so duka bayanin da ake nema kusan yana a can Allah ya sa mu dace kamar falala din cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sa ran a kankare ma mutum zunubin da ya gabata na shekara tun da dama kuma mun yi ma'ana muhadara ko da ya takaice akan hasibu an fusa kunko yawa su kaga idan mutum ya ashura ana sa ran shekaran da ta wuce ta 1447 a yafe mishi zunuban da ya a wannan Allah ya samu dace sai dai kar mu manta da wata ka'idar da ita ta nibo ka ba iramatun hauna an nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima galibi wannan ana magana kananan laifuka ne in ka bar su wancan sai a yafi ma wannan Allah ya sa mu dace muna cikin fi masail ko mun gama muna ciki ko za mu tashi a sadisa ko aljam'u baina mun yi sadiyar sa ko asabu a wanne ne wanda yake magana akan annahu mallaki la yushrik bihi shay'a dakhala aljannata wa mallaki yahu yushrik bihi shay'a dakhala an-nar ko walau kana min a'badin nasi nace zan yi bayani kuma lokaci ko na'am al-masala as-sabi'a ta bakwai annahu mallaki yahu wanda ya da Allah madaukakin sarki la yushrik bihi shay'a bi hada Allah da kowa dakhala janna garanti wanda ya shiga aljanna amma wa mallaki yahu yushrik bihi shay'a wanda ya da Allah yana hada shi da wani dakhala an-nar kai tsaye ya shiga wuta walau kana min abadin nasi ko da ko shine mafi bautan masu bauta gaba ɗaya na mutane abin da yake nufi shine za ku hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innamal a'malu bil khawatim abin da ake kallo da mai mutum ya cika ma'ana da mutum zai shekara 100 ba daya ko mu ce shekara 100 shekara 99 da kwana 364 ranar da zai mutu cikon na ɗarin ya koma ga wani Allah to shikenan fa وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ma'ana Allah ba zai kalli shekara 99 nan da ayi ce a to bara duba mushi ba daidai yake da wanda aka haife shi a arnanci kuma ya rayu a kafirci kuma ya mutu a kafirci duka azaban su iri ɗaya ne an gane maganin shi ne faɗin shi da ya ce walau abadan nasu ko da shi ne mafi bautan masu bauta saboda Allah abin da yake kallo da mai kare da shi yasa mallaki Allah la yi shirku bihi shay'a sai ce da kalar mene to sai ka sake komawa wancan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud hadisi na huda cikin 40 nan nawawi da yake cewa inna amalu inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yusalu fa yunfakhu fi wa yumaru bi arba'i bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayru inna hadakum da ya malu bi amali ahli janna ta ma yakunu bainahu wa bain illa zira facebook wa alkitabul amali ahli nari wa inna alaikum la yamalu bi amali ahli hatta ma yakunu bainahu wa bain illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa yamalu bi amali ahli jannat fa yadkhulaha wata hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fashi labari kuma shi da ma annabi mai gaskiya ne kuma in yi magana abun a yadda ne yace asalin dan ku an fara shi halittar shi daga mani amai da shi jini kwana dai arba'in arba'in guda uku zai baka ɗari da ashirin shi ne wata hudu kenan ko sosai a turo mala'ika ya hura masa rai a sashi ya rubuta abubuwa guda hudu a ranar da a hura masa rai a ranar aka sa ranar da zai mutu a ranar da aka hura masa rai aka rubuta arzikin da zai samu daga lokacin da aka haife shi har zuwa ranar da zai koma ga Allah madaukakin sarki a ranar da aka busa masa rai a lokacin aka rubuta mishi dan aljanna ne ko shi dan wuta an gane magana a ranar da aka hura mishi rai a ranar aka tsara mai ayyukan da zai yi a duniya yanzu mai rage kuma a ranar an gursa mishi rai kuma aka riga aka rubuta date da second da minti da zai yi gaba daya a ranar kuma aka rubuta mai duk aikin da zai yi da na kwarai da na banza da nawa ne a ranar kuma aka rubuta mishi arzikin da zai samu gaba daya a ranar aka rubuta mai dan aljanna ne ko dan wuta mana ranar da abu samun shi rai fara motsi bai mafa zo duniyan ba a ranar an gama komai shi ne sai ya ce mazal salama ya ce na rantse da wanda ba na bauta ma wani shi fa wallahi lazi la ilaha ghayr ba wani abun bauta wani sa shine Allah madaukakin sarki so da dama in zaka yi rantsuwa wani Allah an hana ka rantsi da shi amma shi Allah madaukakin sarki zaka ce wallahi zaka ce billahi zaka ce tallahi kuma zaka yi cewa wa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba wai ubangijin ka'aba an gane maganin kuwa zaka yi cewa na rantsi da wanda rayuwa nake hannunsa duk zaka yi amma shi Allah kuma zai rantsi da kowa kun gane magana shi zai iya rantsewa da rana ya rantse da wata ya rantse da bishiya ya rantse da rayuwa ya rantse da komai duka amma bawan shi kuma ya rantse da wani shi kuma ya kafirci an gane maganan kuwa idan suka zala ce shan su ya duha wal kamar iza ta laha wannan hari duk rantsuwa yake a wurin nan an gane magana amma shi zaka kawai ka ce wallahi ko billahi ko tallahi wannan sune harfar rantsuwa guda uku wawun ko ba'un ko ta'u an gane magana kisa wani mai ta'aziyya yake cewa wani wali umar Allah ya mishi mutuwa ya mishi wafati shekarun baya lokacin muna zariya muna karatu a haya islam ya ce sai da ya haɗa harafin rantsuwan nan guda uku ya ce wallahi tallahi billahi ma ra'aitu adiban ka wali umar ya ce tun da uwana ta haife ni na rantsi da Allah ya ce wallahi billahi tallahi ban taɓa ganin masanin adab na larabci irin wali umar wani malami ne a zariya to kaga ya hada harfan kenan ko to sai manzo Allah sallama ya ce na rantse da wannan ba wanda ba abun bauta wani su shi Allah ke ne ke nufi ko yace to ɗayan ku gaba daya zai rinka a tsarin aikin shi an rubuta mishi zai fara aikin kwarai ne ka ganshi ustazu bawan Allah mutumin kirki ana ta turawa ana ta turawa ashe dan wutan an gane maganin kuwa ana ta turawa ana duk inda yake alkhairi anan yake shi rayuwar shi karatun qur'ani sallah ibada da waye da waye a sai duk wannan buge-bugen da ake yi ƙarshe ya shiga wutan jahannama ne shi ne sai an zo gab ana saura annabi sama ya ce kamar zira'i ina rawar ka kwatanta ka ce misali saura ƙila sati ɗaya ko wata ɗaya ko mai kama da wannan in gane maganan so irin wannan kuma kana buƙatar ɗan baka misali cikin magabata wanda za ga tafiya ta fara kyau kamar za a je amma da ƙarshe ba ya yi gwiwa an gane maganan yanzu a lokacin kawari jawa ko satin da ya gabata na yi magana a kansu ko dan hadisin Aisha din da tace a haruriyatin anti qalat janastu bi hawari lakin ya asalu yace kana yusibuna zalika tana nufin alahadin nabi sallallahu alaihi wasallam fa nu umaru bi qada'i as-saw wala nu umaru bi qada'i salaba tace sai a samu mai wannan to su kawari jawon akwai wani mummunan mutum ibnu taymiya na bada labari halittan Allah duka kyawawa ne shikenan sai ga wata kyakkyawa suna da ma alaka na jini ita kuma tana boko haram mun yaran yanzu ne ai tunda duka irin su ɗaya ne khawari jawo wancan lokacin su ne boko haram din yadda ka suke kafurta mutane kowa arni ne in ba su ba haka su ma wadancan suke su sun yi masahabai ne su kuma waɗannan suke manayan yanzu ko to sai ya ce bara ya shiga ya aure ta ita ku gane maganin kuwa ya aure ta ita wai saboda ya jawo ta daga boko haram zuwa ina sunna wanda sai da na suke a kanta ya je kuwa soyayya ya fara karbi kusan mai faru sai ta kaja shi sai ya zama bardan da yake yana da baki shine mai zagin sayyidina ali kuma ya mutu a harnan shi kaga da yana kan sunna yana tare sayyidina ali ko to kuma she kwana dan adam wuta ne shi sai da duk khawariji manzo sallama ya tabbatar da su yan wuta ne suna sallah suna zakka suna komai amma yan wutan jahannama ne fakar wuta to kaga yanzu wannan ai da yake an rubuta mai littafin nashi zuwa yana sannan ka zaka duba addu'a wa dawa akwai wanda ladani ne yana kiran sallah to na da yana hawa irin saman hasumiyan nan da suke yi saboda sauti ya kai ko ina ya hau ya hango wata kirista a gidansu ya sauko bayan ya kira sallan ya shiga gidan ya ce mata yana santa ta ce to ya za a yi aure tsakani na kai kai musulmi ne ni kirista ya ce to wani ta kama ba sai ya koma addini na kuma to me a ciki babanta ya dawo ta mishi bayani shikenan ya koma ko sati bai ba ya tafi to kaga da ladani ne an gane maganin kuwa shi kuma wanda ya fitinu wanda taimiya yana ba da labari ya fitinu da san wata bakan mace ne shi na shi kuma shi da kanshi yake baiti ana kalmar la ilaha illallah ana ya faɗi la ilaha illallah yana uhibbu li hubbiha sauta'u hatta uhibbu li hubbiha sautar kilabi shi ana kalmar shahada ya faɗa shi kuma yana sakin wannan baitin yace saboda san da nake ma wancan ina san dubbakin wani abu dubbakin abu kawai yana san shi yace kai saboda san da nake ma wancan ita budurwar nashi kenan ko yace har bakaƙen karnuka san su nake da haka yi mutu to ka ku ai la ya'malu bi amali ahli janna kenan ko hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sai ya zo tsakanin shi da zira'i ne facebook alal kitab to wancan littafin da aka rubuta na dan wuta sai ya juye sai fara aikin wuta sai kuma ya koma ga Allah madaukakin sarki wannan munanan cikawa ibnu taymiya wannan dalibin shi ma ibnu al-qayyim al-jawziy yana yawan kawo su a littattafan shi mana innamal a'malu bil khawatim Allah ya sa mu kyakkyawan karshe ya sa magabata ba wai mu ba karan kadamiya annabawa ma da manzanni abinda suke roko kenan karshe ba ba farkon ba ji annabi yusufa duk matsayin da Allah ya bashi kun gane yusufa kuwa in dai kai dangantaka ne to ba irin shi shi ba fa na ce ai darajar annabi muhammadu bane asalam annabin ne yace in dai mun dangantaka ne na wani dan wani to ba irin shi shi annabin Allah baban shi annabi yaquba annabin Allah kakan shi annabi isaka annabin Allah baban kakan shi shine na gaban goshin Allah nabi ibrahim alayhis salam to me yake nima wannan shi annabi baban shi yakuba annabi baban shi mana kakan shi na farko kenan ko annabi isaka ne wanda ya haifi annabi isaka kakan kenan na biyu to annabi ibrahim ne amma yake cewa rabbika da ataita ni min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah sai ce ne tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin an gane maganan ko ya ce Allah kamun komai tun da an ba shi khaza'inal ardi a lokacin misar shi ne ke kula da shi duk ya gama ya ce da Allah kamun komai ka sanar da ni fassarar mafarki duka fatir samawati war kai ne fakarta har samai da kasai ba gani gurin kowa ba karshe dai ya ce Allah alfarman da nake roko shine tawaffani musliman ka karɓar yana ina musulmi saboda ya san ko me yayi shekara dubu in yana bauta idan kafa ta zame ya mutu a arni ya san duka an yi aikin banza an gane magana shi ne faɗin malan nan da ya ce mene mallaki Allah yi shirku bi shi afa dakhalan nara walau kana abad koda yafi kowa bauta inda ya mutu da wannan matsalan shikenan ba a gyara kuma ni abin da yafi ban tsoro shine ba wanda ya sai tsaya maka kun gano magana ai ko a duniya ne idan ka je misali ba fata ba kaddara ta sa aka rufe mutum in yana da wanda su tsaya musu ai ya karɗa jime ne ba haka bane to shi wannan ma ba a hisabinta ne shi matsalar shirkan kenan amma da zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta hadisi yace amma shar nisa ta saddaq da fa inna kunna aksal ahlin nari qala wata mata ta ce wa malan aksal ahlin nari yace wa mata ku yawaita sadaka naga kun fi yawa wuta haka kuma zai faru a kiyama mata sun fi maza yawa a cikin wuta me yasa yace li anna kunna taksunnal allana wa takfurnal asira yace saboda yawan tsinuwa da zage zage da kuke da kuma butulce ma abokin zama ma'ana ko me mutum ya mamace ranar da faɗa ta ce to banda kaddara me nake da kaiwa ne to wannan yana kai su wuta to kuma idan ya kai su wutan tunda musulmai ne za a fito da su kun gane maganan ko da yace haka yana nufin yana magana su matan sahabbai ne aiko to ya za su su rage wannan shine sadaka yana rage zinubai to duk da haka idan su ga wutan za a fito da su wanda Allah ya kaddara mu shiga wutan amma shine shirka ba magana ne yasa da a ce mutum ba fata ba zai shiga wutan jahannama a ce zai shekara tiriliyan ɗaya wallahi sai ya murna ka san ko dai abin da yawa aiko tiriliyan ɗaya saboda ya san idan ana counting wallahi wata rana za a ce ya ƙare tiriliyan ba zai ƙare wata rana amma a ce kawai ba kirga ba lissafi shi ne kawai kuma shi salon azaban wutan jahannama ba irin na duniya ba ne ka san na adam yakan gaji da azaba yakan dawo ya saba da ita kai inda mutum a ce kullum za a kwantar da shi a mushi ɗari ne tun yana jin fargaba zai koma kawai ya dake amma shi azaban gobe ta fi na yau ne da aka yana cin azaban yau yana lissafin na goben saboda ta jibi ta fi ta goben shi Allah subhanahu wataala ya maka daga huwa latiful khabir ya san abin da ya halitta dan adam na ra- sabawa to sai a rinka canza mai kala kala yasa Allah ya ce kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghayraha in fatan ta lalace akai aiki akai aiki to sai a daye ta sai a kawo sabuwa saboda azaba inda fatan ne dama yake azza Allah ya sa mu dace to shine nan malam da yace walau kana min a'abadin nas koda yafi kowa bauta karshen kawai Allah subhanahu wataala yake kallo yasa ka koma sake koma bakara an kuntu shuhada iz hadara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaqa wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi Allah subhanahu wataala baya faru da farko wa mai yargabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa wala yastabainahu fi dunya inna bil akhirati lamin salihin yace ba wanda yake kiyama addini na ibrahim sai wanda ya mai da kanshi wawa Allah yake cewa lokacin da ubangiji shi yace mai ibrahim ka mika wuya annabi ibrahim yace na mika wuya ga Allah ubangijin halittu sai Allah yake cewa to ko kana nan ne lokacin da annabi yaquba mutuwa ta zo mishi ya tara su annabi yusufa su bunyamun su gefe guda yace wai idan na fada na mutum me za ku bauta mu suka ce za mu bauta ma Allahnka kuma Allahn babanka Ismaila da Ishaka abin bauta guda daya an gane maganin kuwa shine da Ibrahim kakan shi ta can sama kenan yanzu dama shi yanzu yana tunanin su wani survival yake tunani ma'ana me za su rayu su mutu akai shine damuwan shi ma'ana ba nawa za su samu ba kun gane me nake so in ce yanzu shi target din shi shine ku zo ku faɗa min me kuke sharin za ku mutu akan shi suka ce akan musulunci shikenan normal Allah ya samu dace kuma komi kusancinka da koma waye kake da kusanci da shi laba abin da zai iya maka koma waye na maimaitawa ko waye inda shirka ne kawai no way out bayan da za a yi ne kawai yasa kullum addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik Allah kara masa yadda yace to dama annabi sai ka je yana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika yakan yawaita faɗan wannan addu'an sai shi anas yake cewa kana jin mana tsoro ne sau da yana cewa ne ya mai juya zukatan bayi ka tabbatar da nawa zuciyan akan musulunci ya mai juya zukatan bayi ka tabbatar da nawa zuciyan akan yi ma da'a wato dan adam ba shi da nashi amma kuma a gefe guda kar ka je ka bi wancan murji'awa da kadariyawa da rafidawa wannan fa duk kungiyoyi ne su kuma ba kawarijawa bane fa firak ne sun kai guda saba'in da wani abu kuma kowanne yana cewa shi musulmi ne kuma dukansu arna ne saboda akwai murji'awa su ne su yan kawai ka dage kawai ba dai kai kalmar shahada ba kuma mai kai ma Allah za ka shiga aljanna kaga wannan sare da aljannan ya sa sun kauce mene shi ne ibn taymiya ibn qayyim ya kawo shi a cikin dawuwar dawa wastaghfir man istata'ta min al-qataya idza kana al-maqdum ala karimin yace kai iyayenka wajen saban Allah saboda wanda zaka je wurin nashi ne karamci ne yasa su normal za su ta saban Allah su ko a jikin su da kai magana sai ai Allah raufu ne kuma karimu ne an gane magana a gefe guda kuma akwai waɗanda su kuma gaba ɗaya kuma mai kai ma Allah na laifi kawai shikenan wuta za kai mu'tazilawa wanda suke bin wasu bin afa wanda ya bujire ma Hassan al-Basri su kuma suka ce mutum yana saba Allah ba za su ce mishi arni ba ba kuma za su ce mishi musulmi ba amma fa wutan fir'auna kaga ana nan kenan ko to shi sa koma me mutum yake yi in dai ya mutu yana musulmi wallahi da sauki to shi kuma abin da ya fi bada tsoro shine akwai ayyuka da yau da kullum muke yin su kuma mu shirka ne kafirci ne an gane maganan kuma ko a jikinmu an gane maganan shi sa kwanaki da dan waye tambaya wai shirkan ta kasu kashi kashi nawa ne ya shi ban gane tambayan bane an gane magana ma'ana akwai wasu abubuwa wanda muke yau da kullum mu kuma wani lokacin rudi ne yake sawa a ce mana ba komai kuma amma fa da komai an gane magana tunda yau ba muna babun tauhidi bane yawwa saboda kar mutun ya mutu ya je kiyama ya ga ashe kaza da yake yi kafirci ne kuma ba a dawowa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ya barzakhun sura suratul mu'minun ko Allah yake cewa mutuwa ta zo ɗayan sai ka je yana mai da shi duniya dan gaggyara Allah ya ce ba abin da za a yi ko sakon ɗaya ba za mu ƙara mishi ba to kar mutum ya je lahira ne yana ta lissafi cewa kaza da yake yi ai in ma an ce laifi ne bai wuce babban laifi ba kun gane magana akwai mace tsakanin babban laifi da kafirci ko shirka babban laifi irin misali zina luwaɗi sata irin gulma irin su annabi manci irin duka wannan manyan laifuffuka ne ana yi yau da kullum to amma wannan mutum yana cikin da'ira ba an ce ya cika ba ba amma ko ya mutu musulmi sunan shi an gane magana to a gefe guda kuma ko wasu abubuwa wanda ake yi misali yanzu kaman irin wannan rufa rufa an ce wai shi ma ya zo nan ko wai sai a je a rufe amfani a gona can dogara sun suna yin irin wannan wai saboda gonar ta ƙara kyau ko kuma na makoci ta lalace ko irin waɗannan abubuwa so kaga wannan abun shirka ne alhaji kaka ƙara kaka rage shirka ne har kaka ce wani ne ya karɓo maka ka sa ka wanda suke dubara ba an ce wani mana ta kayi nan ba au an rafan wo dan adam ne zai wa Allah waye don Allah ka sake da safu daga babu aka tsara za a yi shi shi din ke nafa kuma waye sannan aka yi shi daga ruwan mani mafi lalacewar ruwa sannan aka mai da shi jini jini wannan gashi nan mai karni sannan aka mai da shi tsoka aka mai ido da tsarin rayuwa wai amma wai ya fito yanzu ya yi hankalin da zai ma mai duka wayo wai to a shige ji gurin bokan to a shige ji ya karbu ba duk irin wannan lissafin da ɗan adam yake yi ko dukansu kafirci ne in za mu bari kawai mu bari wanda suke yi in kuma ga wanda yake yi kamar shi nasiha kawai an gane maganin ba za ka hana shi ba amma ya sani kun gane maganin kuwa Allah ya faɗa a cikin suratul lamfari ya ce liya halika man halaka an bayyana ce waya ya man hayya saboda wanda zai halaka ya halaka akan ya sani wanda kuma zai rayu ya koma ga Allah ya koma ga Allah akan abin da kuma ka san abin da ya fi burge ni ma ni shine komai rufe-rufe na gonan ta yi kyau kenan ko komai rufe-rufe na jawo kwastoma kenan ko komai rufe-rufe na kasuwancin da bunƙasa ko wala iyaka abin da a rubuta mishi ranar da abu za mishi rai zai samu duk wannan kudin da kaɗan gwata yake haka aka rubuta mishi kawai wala bai sai wuce wa ranar da zai mutu za ka ƙarisa mishi ragowan bai kuma isa ba ko alamun su bakin rubutun kenan kuma in duka duniya gata ne wala ba za su ƙara mishi kobo ba mana ɗan adam yana gaggawa ne kawai duk wanda ka ga ya tara biliyan goma ta hanyar haram inda ya yi haƙuri sai dai jinkiri amma Allah sai ya taka su in duka duniya za su tasa shi a gaba sai ya tara wannan kuɗin cinyewa ne dai ba wanda aka ce an gane magana tarawa daban kashewa mene kashewa ne ba inda aka ce za kashe kuɗinka amma tarawa sai an kawo maka wannan ka'idan kenan kafin in ma misali mutum ya mutu ne kafin a raba gadon a ba mutane kayan su sai ka ƙarshen ragowar yasu akwai wanda fariji ya fada aka ciro shi ashe da raguwan wani madara ne bai sha wani balarabe na ba labarin malami a misra ashe da raguwan wani madara bai sha ba da kyara aka samu aka ciro shi aka dan kwantar da shi ya huta kenan ko aka bashi madara yana shan madara na kafa an kare me ya fizge shi kawai tashi da gudu koma cikin rijiyar ashe wannan raguwan madaran ne ya rage mishi ne kenan sai kuma ya sha din da haka dan adam kawai gaggawa ne nashi amma Allah duk wanda kaga yayi kuɗi ta hanya barauniya an gane magana wallahi zai ta nan sai dai kawai ce jinkiri to jinkirin ne da adam yake gaggawa Allah ya samu dace mu gyara kawai shi ne in aka je a karkace wallahi in aka bi ba a dawowa kuma duk wanda ya ja mutum ya kai shi zuwa ga kafirci ya fa gama da shi Allah ko kai jakin din shi ina faɗa ma ka kai shi gaban Allah ka ce wani ne ko sake shi kawai shi ne ma'ana ina nufin ya ci banza to ya ci banza ne kawai amma aka ce wani laifi ne haka yau da kullum ko cuta ko wani abu na wannan duka za a gyara shine wala yazlimu rabbuka ubangijin ka bai zalunci shine wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina shine alwazn yawma iznil haq ana awo kenan amma na shirka no ba wannan kawai ya jaka eh ya jashi eh kafirci eh ba wani abu da za a iya maka ba ibin da za a iya mishi kawai Allah ya samu dace sai kuma masu cewa to ai zaka je zaka dawo ka tuba ka san yanzu an kafarta mu an ce mana wannan malamin ya ce mana duk mu kafirai shi ba abin da yake cewa kenan to yanzu mun ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi zai tambaya sai tambaya abokin nashi to na dawo ko wai ma'ana yanzu ba an kafarta su ba an ce sun je gidan boka to yanzu ya dawo musuluncin tunda musuluncin na malam bukari ka gane maganin kuwa shi wai ma'ana kamar yana yi da izkiri ne cewa tunda an ce yin kaza ba fa zai tuna annabi ne ya ce man ata kahinan ba annabi ne bai ce wanda ya je gidan boka ko ya je gidan dan tsubbu ko ya ce fasaddaka hufi ma ya kunu ya gasgata maganan wanda ya karbo kuwa ya ƙarshen gasgata ne na'am ai kaga ka karbi mutum ya karbo ai ya yadda ne ai to in ya zo yayi to ka san abin da yafi jarabawa a irin wannan tunda muna maganar shirka ne shine wani lokacin kuma mutum sai ya je ya haɗo kuma sai ya ga ya samu ba na samu ba kun gane magana zai je ya karɓo haɗin sai kuma ya zo ya birni sai ga ya samu amfanin da bai taɓa samu ba ka ji wata jarabawa ba shi da lafiya an je shika an yi awo an je abotiko an yi awo an je misra an yi awo an je ingila an yi awo an je saudiya an yi awo duk wata ƙasa da ta isa an je an yi awo kuma amma bai warke ba an kuma an karɓa wannan kuma haɗin kuma garau kuma kun gane magana to shine shi sai tambayar shine to inda mutum in wancan din gaskiya ne me yasa Allah bai bashi lafiya ba kamar ya ce maka haka ba dai zai faɗa ne ba kun gane magana wani kuma zai ce a abanda da kaddaman ku da duk irin wannan wan to shi wannan suna ce mishi talala an gane magana Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi ka kyale su Allah ya ce sanastadrijuhum min haisu la ya'lamuna zamu musu talala ne kaman za mu zo musu ta inda ba su taɓa tsammani ba shi wato a tsarin Allah shi ne idan ya sako yana so ya jarrabi bawa to sai ya sakan mai komai an gane maganin kuwa a bara mu koma cikin suratul an'ami ai ka san aya ya fi daɗi ko duk da hadisi ma gaskiya ne amma shi ayan qur'ani baka da matsala dan dalika baka da matsala da dan kalakatu baka da matsala da izalan gabas da na yamma an gane maganin kuwa duka baka da matsala saboda qur'ani duka sun yadda Allah ya sa mu dace Allah yake cewa a shafin innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yabasuhumullahu summa ilayhi wa laqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i la'allahum yatadarruna Allah yace mun aiki wasu manzannin kafin kai zuwa ga al'ummomin su bayan mun tura manzannin sai muka kama su da jarrabawa na cututtuka da wahalhalu da tsanani na rayuwa da musibu shi fa Allah da gangare ke na ce da gangare ina nufin yana sani yake ma bawa jarrabawa kai har annabi ma ya ce wanda Allah ya duba mushi to zaga yana jarraba shi a rayuwa idan kuma Allah baya yi da kai baya yi da shi an gane magana to sai ya saka mai komai ko ciwo shi zaga da ga yana rashin lafiya mu a wurin mu kawai rashin lafiya shi ne kamar mutum yana fama da jarabawa kenan ko a manzala sallama yake cewa man yuridullahu bi khairin yusib minhu wanda Allah yake son shi da alheri to sai rinka sa mai jarabawa ko a arzikin shi ko a lafiyan shi ko a yayan shi jarabawa da irin wannan na da wanda kuma Allah bi da shi amsik a sai ya kame daga wannan jaraba shi sai ya bar shi arzikin ya ta sako mai ƴaƴan ai ta zubowa lafiyan a sakan mai yana da rayuwar shi shi bai san matsala ba kuma yana ci gaba da mene saban Allah Allah ya samu dace to ba muna magana haka Allah yake abin shi ba Allah yake sai muka jarabe su da shi an gane magana sai ce fa laula yazakum ba suna tadarra'u ina ma san da muka jarrabe su da cututtukan da rashin lafiya da talaucin da musiba da mutuwan yaya da sauransu sun koma ga Allah walakin kasar kulubun sai zukatansu kuma ta bushe wa zayyana lahum shaytanu sai shaytan ya tsaya kawata musu aikin su sun kauce hanya amma kuma shi yana nuna musu wannan ne seti Allah ya ce falan ma nasu ma zakiru be lokacin da suka manta da abin da ake musu wa'azi kusan me sai ya ce fatana alaihim abwa ba kulli shay sai muka bude musu komai arziki ne lafiya ne komai Allah ya ce muka bude musu an gane maganan kuwa Allah ya ce hasan da suka nutsu hankalinsu ya kwanta suka ji eh yanzu komai ya samu Allah ya ce a kazinahun bagatatan ba zato ba tsammani kawai sai mu kama su to haka sunan Allah take ma'ana na kawo wannan ne saboda koma wancan mutumin da ya je ya rufe abin da ya rufe kenan ko sai ya samu amfanin gona to sai koma wancan suratul anami sanda suka watsi suka kibin Allah kenan ko sai muka bude musu mene komai sai da suka saki jiki sai me muka sai muka kama su Allah ba ya ce bayan shedan ya kawata musu mutane za ka zo ne yana cewa dala kyare su malaman da dala kyare su ba ga shi yanzu da na karɓo da ba na wuce buhu goma amma sai da ni sha biyar an gane magana ya samu ko bai samu kari ba Allah ya samu dace to dan uwa ko me zaka samu a duniya in ka rasa lahira fa an yi an yi shirme ne kawai kuma ko me ka rasa a duniya in ka samu lahira an gama samu kun gane maganan ma'ana duk mai hankali shine wanda lissafin shi ya zai gyara lahira amma wawa shine wanda lissafin shi ya zai gyara duniya mutum da fa shekara 60-70 haka annabi ya ce al'umma na shekarunsu 60-70 ɗaiɗaiku ne suke kaiwa ɗari ba mana idan ka samu mutum goma da suka mutu to yin allah da ka samu bakwai ko takwas a tsakanin 70 zuwa ƙasa a nan suka mutu sai ka samu kila biyu uku wanda sun kai 70 da 80 da 90 da 100 ba haka ba ne annabi ne ya faɗa ya ce al'umma na mafi yawancin shekarun 60-70 ne to kai sai ka yadda a shekara 60-70 ka yi asarar shekara biliyan na faɗa mana ne kawai fa misali don akwatanta don yi ba a lissafi a can mutuwan ma yanka ta ake ba ita ne lacewa ne ya mutu ba to yanka ta ake haka kaga ba maganar mutuwa sannan kuma komai mutum ya mallaka na mukami a duniya ko arziki a duniya sai mai kuma wanda misali mutum yake bugan kirji da shi lafiya wannan normal da ita mako ko ma dai mutum ya mallaka dai alal akalli za a bata mishi rai zai shiga tashin hankali zai shiga da ba haka bane to ita fa aljanna komai kake nema akwai ne kawai amma a duniya akwai abin da komai arzikin ka yafi karfin ka sai dai ka kalla ba haka ba to shi amma a lahira komai kake nema kuma akwai shi to can din ne fa aka ce ka yadda ka siya can din ka kyala nan din to wai dan adam yana so two things at the same time ne su kuma malaman larabawa suka ce duddani la yaji tami'ani kishiya biyu ba su haduwa fari baki a an fari ne in baki ne dogo gajere ba haushi ne yakan ce tsakatsaki ko yawa an dogon dogo ne in kuma gajere ne mai Allah ya sa mu dace so gwara mu gyara kawai Allah ya ba mu ikon gyarawa duk irin abin da zaka ce wa alaikum salam na'am to Allah ya sa nazarin sa mata eh suna daukan irin idan ka je wurin magani ka ba da kaza wani za su ce a ba da kaza eh sai irin abin ya faru da ni eh an zo mata an tana ciwon nono eh sai dai na ji ana shakkan a faɗin wani magani eh cewa ni ba zan yarda ba kaza kaza yawa saboda maganin akwai kaza eh
ya zo ya ce mun kaza na ce a ya ce ai za ka iya ba da kuɗin kaza in ce kai ina sai wata ce wai idan an samu lafiya zan ba shi kenan ba yawa kaga so ka gane magana ne yawa na ga ya muku wato idan jarabawa ya zo ko wallahi makusantan ka so suke fara kifaka mana misali da ni misali yau na faɗi eh, kaddara sai rashin lafiya kuma kowa na kan kowa ai ko ai kaga irin su ruqayya su Khadija su ne a kaina haka ne ko kanni da yayi ba haka bane so su kuma suka fi kowa tausaya mu dalili ko shine dan uwan su bai da mene to daga nan sai kuma jarabawan sai ta zo second one din shi ne ai magani ai magani kuma rashin lafiyan kuma ya ki ayi ayi to su ne za su fara neman solution kawai su dan uwansu ya samu lafiya ba shi ne tagar ba to ya tagar na kusa da mutum din su ne suke kokarin su jawo mishi mene a daidai lokacin da ya fada ni ya su wato ni ina fada yana mai ta sallah wannan abu ne mai sauki zakka ma an ka dan duba Allah zakka dan daddaure zaka mimika azumin ramadana kuma ya zama mana jiki ba haka bane aikin hajji ma kuma ana sa hakuri ba shi ne ba alajuwa ne wani ma in yaje da baka ce mai alajin ai za ku samu matsala mana mu mana aikin hajji ka ya zama kaman gasa wai ina so ne gane baya ba mu wahala kun gane magana mana sallah mukan daure mu yi da an kira sallah za mu daure mu zo zakka ma wanda ya duba Allah za ga ya dan daddaure ya mene meka aikin hajji shi kuma dama kaman yayi ne in dai ka dan samu ko burin ka kaje mutum ya ce miki alaji shi kuma sai me kuma azumin ramadana shi kuma wannan tunda mun gaji iya da kakanni za ku abubuwan da kawai gadan su muka iya da kakanni sa suka zama mana jiki kawai amma ba wai saboda mun karanta mun san muhimmancin su ba to kaga waɗannan guda hudu ba su ne dai tara kuma musulunci cikon na biyar la ilaha illallah ba to wallahi ne ina ganin su masu sauki ne kaga inda ake mazan suke faduwa a jarabawa ai ko Allah da kanshi da yace a cikin suratul baqara yace amma sibtu an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum mastatumul ba'sa'u wad-darra'u Allah yace wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina mata Allah yace kun dauka za ku shiga aljanna ne kawai a arha tun jarrabawan da waɗanda suka rayu kafin ku ban tun muku ba jarrabawa ne Allah yace da cututtuka da rashin da babu da mace-mace da da har san da manzan lokacin da waɗanda suka yi imani tare da shi suka ɗaga ne su ce to shi taimakon ai ka san ku an ji jiki ai kun gane magana to a irin wannan jarrabawa in ba namiji bane saka mutum yana sallah kun gane magana yana dan daurewa yana zakan yana da azumin ramadan aikin haji kuma na ce dama wannan alhamdulillah ba to amma malai da an danna mai rashin lafiya mutuwan yaya ko kuma yana da arziki aka talauta shi ko yana da lafiya aka ansa malam ba wanda ya daure ba tun ana daurewa ana alis sunna ne an gane maganan can zaka ji shi ya bobe to kaga kenan a sallah bai fadi ba a waina ka fadi a jarabawa alaikum salam eh to duka da irin wannan galibi abin da aka sa sharadi galibi abin da ake jiwa a dawo shi ne wato aljanu ne suke hidima kuma ba lakcin aljanu ake yi ba an gano magana mana galibi yana koma ne zuwa ga ai kamar misali mutum yayi ba da magani ne har kun sa ku abin da ake yi na canfi ko cewa irin wasu cututtuka da ake magungunan su wai idan ba a karbi sadaka ba za su dawo ƴaƴan kun dai gane a wasan da nake faɗa aiko yawwa yanzu dai mutum da an san shi a maruf ne sannan ya aiko to kaga duk wannan fa canfi wani kuma jarabawa kun sani sai ga kuma a familin su kuma ana samun irin wannan sai ka ji an ce ai ba ka yi faɗa ba sai ka ji an ce ai kakansu ya yi dinin da aljanu nufi na ma'ana yana maganin mene yana hirin ko shi ne yana maganin aljanu da haka yanzu su aljanun sun kasa haƙura shi da sun biyo yaya da jikoki da jikoki ba haka wani so so jarabawa da allah rubuta ma ɗan sai ya same shi yadda wani ma'anar lokacin sai kamar yadda nake faɗa ne mutum ne zai zai shari a kan wani sai kuma wani jarraba sai zai faɗa sai kuma abin ya kamar ya gazgata ba ku gane ba na na aisha an mata shari'a ce ta yi zina ko ba haka wani to sai zama hujjan da zaka iya kare na na aisha baka da shi na farko ba ta biyo ta waga ba an gane magana kuma tana da raƙumi nata da yake nan ko na biyu kuma mai take yi a raƙumin wani sakwano bin mu'aftalin na biyu ke nan ko na uku mai ta tsayayi a baya to gaga wannan an san su wane zai bada su an san su idan ta ce ba ta hau raƙuminta ba saboda ta je ta zaga ta shiga daji ke nan ko wa ta faɗa mawa wani zai ce a to ai annabi kila ya san sauran akwai faranan da abun wuyanta ya faɗi a tafiya da ake yi fa ta ce ma annabi abun wuyanta ya faɗi fa a shi faɗin da ya yi raƙumin da zai kwanta ya kwanta a kan shi ne annabi ya kiyar da tafi duban raƙumin na ake ai duban abun wuyan na ake yi jama'a ana so a tashi a tafi to idan sai da wujudu bai motsa abuwa zai tafi ba uban gari yan ba ne misali lalatacciya matacciya ce shi wannan ya zo kaduna shi wancan na abuja ai kaga idan bai motsa ba sauran masu rakiya dole suna ina amma yau yana tashi da ya tashi buntoci ne za ka nemi su ka rasa saboda su shi suke bi ba haka bane to annabi yana wurin wa zai tafi har aka je gefe guda ana cece kuce ana tsegumi kawai ta rike mutane kawai ta wani sai abun wuyanta ya faɗi kawai gashi ba a gani ba sayyidina bakar radiyallahu anhu abin ya mai ciwo tunda yan shi ne ai yazo ta ce yana zungurinta annabi shi kuma ya kwanta yana dan kailula ta ce ba dan dai kan cinyan annabi da salama kan shi ne a cinya na wala da na motsa yana mata fada yana ga cikin rike mutane an gane magana to ina so ne ka gane da ta fada zai tafi to bata fada ba kaddara sai ta ka shiga daji ta zaga haka wani bukata na rayuwa to ta kusa shigowa cikin rindina kuma sai ta ga abun wuyanta ya fadi sai ta je kuwa kaga ai ta jarabawa ne da kaddaran zai faru kun gane magana shi wanda ya daga raƙumin lokacin ba sa cin abincin su koshi haka ba ta da nauyin da zai iya ganewa tun da akwai dan buka haka irin tanti din na asamar raƙumin wanda yake ciki ba za ka gan shi ba da haka to kaga shi makaddaran bai daga ya tunanin ba mutum ba da ya daga kawai ya bari kawai ta riga ta shiga tunda an ce kwashi shirya za a wuce irin an huta din nan ne a daji to ka ina so ka gane ni cewa wani lokacin sai abu kaza sai zo gasgata kaza kun gane magana to kaga sai zama mana ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana baina musaddiqin wa mukazzabin yana tsakiya ne shi bai yadda ta yi ba kuma bai karyata ba to kaga in sayyidul wujudi yana bayyana musaddaqin wa mukaddamin kaga ko ai abin ya girma to ina so ka gane wani lokacin sai kaga jarabawan ta zo sai wani abu kuma misali da yake gaskata wannan sai zo ya koyi baya sai ga idan mutum ba yana da imani bane sai ga ya koma yana fara tunanin to ko dai saboda irin rashin lafiyar naka iri ɗaya ne da wani ne kuma an je an anso kuma shi ai mene ba sai ka fara tunanin kai ma ba sai kuma misali kamar wancan din da ake cewa ba kakansu ya ba da maganin aljanu ba shi ya sa jikokin da yayan suke fama da lalurar mene kun gane maganan to sai ga kuma ya faru da wani mai ba da magani kuma jikokin nashi ana samun mahaukata kun gane maganan to sai ka fara tunani to ko dai wancan maganan na cewa idan aka bada ba a karbi sadaka ba cewa za ta dawo ina kun gane maganar kuwa to kaga ai faruwan umar wasu family yasa mutum yake so ya gaggata mene wancan magana tunda ba ta da aya ba ta da mene ba wanda yake kawo maka aya ko hadisi akan wannan fa ina so ne ku gane wani lokacin jarabawa sai ya zo sai shedan ya kawata mutum wani misali kuma sai ga ya karba kun gane magana sai kuma ya a to haka ne to irin wannan inda mutum ya fi gaskiya inda mutum yana da imani kawai ya yadda Allah subhanahu wataala ke jarrabawa tunda lokacin da ya baka wannan misalin kuma ka karba to ya kuma wanda ba su da dangi ta kusa ko ta nesa da wani mai ba da magani kuma yana fama da haukan ko babu to me yasa bai buga misali da wannan ba kun yadda ai mun yadda ni da ku ko akwai wanda zai faɗa maka da kakan shi daga ɗaya ɗaya zuwa kakan shi na biyar ko zuwa na goma ba a taɓa samun wani wanda ya bokanci ba shine dai misali fito mana ko irin wannan harka da aljanun amma kuma gashi a cikin famula an samu mene mahaukaci sosai kuma Allah ya samu dace a daidai lokacin kuma da shi ma a cikin waɗanda ake ganin famulin waɗanda suka ba da maganin akwai kuma masu lafiya ai ba haka bane to galibi irin wannan yana faruwa Allah ya samu dace mu yi kokari kawai mu rike Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh yawa na'am eh eh eh eh yawa eh hmm eh shine ka gyara ka gyara sallah kenan shine dan wasu wasu da suka kuma akwai wasu a gabana eh su kuma sai na da ba su yi ba yana ana faruwa mana mutum ba sai abu daidai amma idan ya ga wani biyi ba sai mene sai ji ka an yawai ma nashin nan daidai ne kuwa ba haka ba ne yawo ba iri shi ne na buga mana misali ba kwanakin baya da na tashi nan nake bayani na ce wani dan waya tambaye ni cikin ɗalibai wanda muke karatu nan ya ce sai ga wasu wanda ya san malamai ne idan suka ɗago daga rukuku daga yana sai ga sun saki hannu sai ga kuma wanda ya yi su ma ya yadda malamai ne idan suka dago da garku za su jula kenan ko sai ga sun koma sun dora ba haka ba ne to shi abin da ya rikice mu shi ne to malam wanin ne gaskiya ko ko malam wanin ne tunda dai ai duka ba wanda ya kalabe shi ya ji hujjar shi amma dai ya yadda wannan ba zai abu da ka ba ba haka ba ne to shi ne naka ma'ana gara ganin da wannan kamar ya dan san abin da yake yi to amma ya aka bai yi ba shi shi da ba shi da gaskiya saboda ai abin da ta ya samu liman yana kan mamu dole su bi an gane maganan kuwa shi mamu shi ne take shafan shi shi kadai ya abin shi amma shi liman ta same shi ta samu sauran abokan tafiya da haka kai ne kake da gaskiya su ba za ka koma ta su ba kawai irin wannan wani lokacin ne abin da nake cewa shine idan ka ga wani abin da baka gane mishi ba kana iya tambaya idan akwai dalili kaga sai ka zauna ala a bayyana tun ba kenan ko Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu wancan na riga nayi bayani shi a zama daban-daban so shine malam nan da yake cewa annahu mallaki yahu la yushrik bihi shay'a da kalal janna wa mallaki yahu yushrik bihi shay'a da kalal nara to amma na fara bayani wancan satin nace da annabi nan yace wanda ya da Allah baya shirka afwan zai shiga aljanna kuma a gefe guda annabi yace mai aiki kaza zai shiga wuta to ya zaka hada hadisan ba ku gane annabi yake cewa la yadkhulu jannata nan ma wanda yake hada guri ya dauki magana ya kai mu wancan ba zai shiga aljanna ba zai shiga ina kenan kun gane maganan to kuma da ni da kai mun yarda cewa hada guri ba kafirci bane a gane to to kuma nan annabi ya ce duk wanda ya hada da Allah baya shirka zai shiga ina
tambayar kafin kiran sallah ba mun ce misali na alaihi salama ya faɗa ba kuma ya gaskiya yake duk wanda ya mutu baya shirka ya shiga ina ya ce wanda ya mutu yana shirka zai shiga ina sai muka ce to ga mutum ya mutu da tauhidi kuma ya shiga wuta kun gane maganan tunda ya akwai hadisai kamar wannan hadisi na cikin bukhari da muslim da yake cewa wancan makabar da wancan kabarin ana musu azaba azaba me ba wuta bane ya ce amma laifin su fa ba babban laifi bane ɗaya yana yawo da magana ne ya ɗauki maganan wannan ya kai ta can shi kuma ɗayan ba layin satiru minal boli fitsari da yake jira mai baya kulawa to ya gansu dukkan su sahabbai ne kuma sun mutu suna tauhidi ba haka bane ba su mutu da shirka ba tunda inda kafirai ne ba zai musu sallah ba haka ne magana to ya abin yake shine misali matacciyar misali shine da mutum zaka je an san abu ya ja maka rai sannan daga baya ya baka idan aka zo ana tambaya ce wani ya baka daga ce ya bani amma sai da ya ja min rai ji kalmar da ka faɗa ya bani dole saboda ya ka an so ai amma ja maka rai shine baka so baka ne ko to ai duk yadda za a yi ko an shiga shekara nawa aka yi a wuta an dawo idan na to ita ce ta gidan dawwama ai kun gane magana ma'ana ina cewa ne maganan babu cin karo dan annabi ya ce idan mutum ya mutu baya shirka ya shiga ina aljanna kuma a gefe guda sai ka tarar da hadisi annabi ya ce wanda ya mutu yana aiki kaza ya shiga ina kuma abin da wannan annabi ya faɗa laifi ne ba kuma shirka ba ne kun gane magana to kaga zai shiga wuta ne zuwa wani lokaci to amma da last za a dawo da shi aljanna kuma nan zai dawo mato sai a yi amfani da wannan lafazin ya dan fito ko to Allah ya samu dace so ina ganin dawai mu karisa biyu masayar din kenan to magana shirka da nayi magana in muka bi malam a hankali zai ta kawo har na magana ma lafazi wannan akwai mutum da yakan yi magana a maganar nashi kafirci bi an kare ba magana wannan ba aiki ba wancan ai zuwa je a karbo ko kaza kaza kafirci ne ko to akwai magana wanda mutum zai faɗa bi an kare ba kuma ta kai shi zuwa ga kafirci so muna bin shi a hankali dai abin nan ai mun gama shan ruwan ba a sha romo ba mamma ta wawai la ilaha illal jakalal jakalal a ce ka ji kamar ma ai muna aljannan ma to an fara aikin ke Allah ya samu dace a wannan maganar zuwa mm sun yi ne zamu eh kuma zai ce to a kira shi a waya fa shi ko kan ke misali mm za mu kai wasu abokin da ke eh na gane so amma duk irin wannan ma ni ba za in kara fito maka da abin fili ba tunda ci gaban yanzu ya wuce haka ko ci baya ne ho ran nan na faɗa da ke cewa akwai in kaman bidiyo short short din da za ga ba ma maganan wai mutum ya je wurin su a za su faɗa musu yadda zai haɗin kawai a wayan shi a bidiyo haka ba ku gane ba kawai contacting ya kira bokan ba a za su faɗi yadda ake haɗin sai su ce don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda amma na salati kuma wannan haɗin da aka yi ko wallahi wannan abin da yasa a yi haɗin nan gaba ɗayan shi haɗin aljanu ne wato mutanen mu ba su sani ba littafi ne fa guda na koyon haɗa haɗe fa littafi ne guda kaga ibn sina kafin ya koma ga Allah ya koma ya dawo ya ya- ya yi musulunci malam duk wannan da zaka je suna aikin sai sun cika sharɗi tsaf tukuna za su yi shi wannan ɗin wani lokacin wani yana da sai ya je ya karɓo ne a'a ba sai karɓuwa ba haɗin kawai da aka ce ka yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza wannan haɗin da aka yi hidima ne ma wani aljani kai ne baka sani ba kun gane magana so kaga yanzu kai da kake cewa a kira waya a'a videos ma yanzu suke yi da sai an je su kai akwai abubuwan da da dama ma da ko mutum ya karatun allo ne sai ya girma ya daɗe ya yi bauta sannan za a ba shi da lakani amma yanzu ga tanan kyauta ana ba da ita saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai akwai wasu abubuwan da za a ce mutum ya haɗi kaza ya haɗi kaza kun gane magana da ai wanda yake so ne zai je yayo a je a mishi haɗin a mallaka irin na sirrul mahabba sirrul tafriq da sauransu wai abdulsalam bali ya kawo cikin arru- littafin sarimul batafi ta sadi da sassan tashira ma'ana nau'o'insu da kalakalansu da mana manta wani kasar da albani yake cewa allafazin ba don wasu kasu mai da shi sana'a ba da amma abin nan to yanzu ma sun suna fito da abin a fili ma su yi bidiyo cewa ga yanda ake a kira aljanin ma to ga kuwa abin ya ke da haka mutum wani yana ɗakin shi yake haɗin shi ba dai ka ce je gidan boka ba ne to ai bai je ba to yanzu mutum ya zai gane wannan cewa shirka ne ko abin nan duk galibi abin da zaka ji an sama sharaɗin nan to aljani ne ya sama sharaɗin ka gane magana shi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kawai abin da ya sani tawakkali ka dogara da Allah kawai kai ittikaz al asbab shine misali ba an ce a nemi kuɗi ba ka fita ka nemi kuɗi ka daga hannu yaran za ku ka daga hannu ka roki Allah in ya ga dama cikin ad- cikin iyawan shi ya baka in ya ga dama ya baka haka an gane maganar akwai wanda fa in Allah ya yi shi arziki ya mishi arziki wuta za shi mana in kaga ya shiga aljanna a talaka zai mutu to shine zai shiga aljanna amma in yi arziki to wuta kawai zai je. wani kuma an aka mai da shi talaka kuma wuta ne sanadiyar shi to haka duk inda Allah ya ije bawa kawai ya yadda shi kan zaman lafiyan shi to kuma ai ba zai yi misali a minti ɗaya ko minti biyu faɗa maka sharɗan da in kaji shi ne misali mu dai ba ordinary wanda ake ba local shi ne a ce an ce a kawo kaza an ce a yanka rago an ce a yi kaza ba to ya akwai abubuwa da dama wanda mutum za a samu shi sharaɗi ne bai an kare ba kuma sharaɗin nan aljani aka yi mai hidima to wannan aljanin da aka mai hidima shine ya fita din an gane magana Allah ya samu dace dan da baraka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an yi kaza a yanka ba ba zai ce ba baya cewa an gane magana to shi ko wannan da za a zubar za a zubar hidima ne ma waɗancan ko a ije wani abu an gane magana sai a ce a ije wani abu a kaza ko kuma a ce an sa sharɗi banda kaza a gidan an gane magana ko a ce a yi da baya da baya a yi rufe ko a ce duk- ko ko- ko kaza ko a ce duka irin wannan alaji to shi na faɗa nake cewa idan abun wani lokacin sai mutum ya je ya yi kuma sai ya ga ya ci an gane maganan kuwa to kuma shi ma wannan ƙara jarabawa ne Allah ya so ya jarabe shi da shi mana ya shiga kafirci kuma ya yi nasara kun gane maganan to kaga kuma zai tada believe ba zai kara imani da abun ba da ya shiga kafircin yayi rashin nasara to sai ya watsa musu da kayan su ko to sai ya shiga abun kuma sai Allah ya cikin jarabawa da sai ya sake kifa shi Allah ya sa mu dace na ƙarshe wanda da shi zamu yi addu'a insha Allah shine ka daina bibiyan waɗannan da suke cewa in ka je sai ka tuba ko gane ba ba dai abin nan bane ciwo ya ci jiki ko ka je ka karbo ka je kai abin da aka ce Allah mai gafara ne sai ka roƙi Allah gafara wallahi waye guda da Allah ne ko zaka mutu a wannan wallahi sai ka mutu a wannan abu garanti ko da ba fili ba mutu wasa ne kowa sa gani saboda da last din sai ya dura ma jarabawa ko da ba irin wancan ba wata mai kama da ita kuma wanda yayi believing da wannan gurin ko Allah sai ya je an gane magana ma'ana gabda mutuwan shi sai ya koma gidan jiya kuma sannan zai mutu ka'idan kenan ba lokacin ai ta maka lissafi da haka duk wanda yake lissafin bara ya je ya tuba bara ya je ya tuba to zai mutu a harne ne ka rubuta ka iji komai sallan shi ko shine da duman ka'aba kuwa ka san mu lissafin mu shine mutum yana sallah kuma ce mishi kafiri ka san shi wani shine target din shi to ai shugaban munafikai yanzu yana wutan jahannama kuma annabi ne limamin shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik